الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna yammaci na uku ga watan rabi'il awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 1446 wadda ta yi daidai da shida ga watan tara miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka da ke karkashin wato wannan cibiya ta uwar muminai aisha radiyallahu anha wadda ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuro da cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin ahkamu birrul walidai littafi ne na babban malami a sheikh muhammad salih almunajjid rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na talatin da takwas a cikin wannan littafi muna dai ta tattaunawa muna jin yanda malamai ke tattaunawa da yanda suke kaiwa suke kawowa game da abin da ya shafi al'amarin iyaye da ‘ya'ya musamman game da abin da ya shafi haƙoƙinsu iyayen da kuma irin hurumin da suke da shi game da abin da ‘ya'yansu suka mallaka a wancan satin mun karanta maganar asar hasi diddai game da matsalar idan uba ya ba wa ɗa kyauta yana da ikon ya dawo ya karɓe ko ba shi da wannan iko ɗin mun ji maganar ainihin wato annafarawi shi ma game da wannan mun ji maganar alkhatib ashirbini shi ma da kuma albuhuti duk waɗannan mun ji maganganunsu akan wannan matsala sannan mun tattauna shin lazimi ne dole ne tilas ne ɗaya biya wa mahaifinsa bashi bayan ya mutu mun ji maganar shekul islam ibn taimiyya akan haka cewa bashin mamaci la ya jibu alal warasati qada'uhu ba wa ba wajibi bane magada su biya lakin yuqda min tarikatihi sai dai a biya masa daga abin da ya bari in kaji ana magana su biya to sai in bai bar abin biya ba amma ya bar dukiya ina maganar wani ya biya masa cikin magada kan su raba gado su sauke ma wannan nauyin su biya masa bashi ala bashi abin da ya saura kuma sai su raba lizzakar mithlu haddil unthayayn sai kuma muka karanta hukumu milkiyatil malil haram an dariqil mirath ina hukuncin mallakar dukiyar haram ta hanyar gado shi mutum ba shi ya tara ta ba amma dai haramtacciyar dukiya ce ƙazamar dukiya ce an tara ta ba ta hanyar da shari'a ta amince ba sai kuma wanda ya yi wannan aika-aika ya tara dukiya ta haramtacciyar hanya sai faɗi ya mutu shin ‘ya'yansa matansa sa iya cin gadon wannan dukiya tattare da sun san cewa dukiyar haramun ce to shi ma mun tattauna satin da ya wuce mun ji maganar jumhur min ulama min ulama il hanafiya wal malikiya wal shafi'iyya wal hanabila da kuma abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗa cewa mutuwa ba ta mayar da dukiyar haram ta koma ta halal abin da yake wajibi akan magada su mayar da dukiya ga mamallakanta ko mamallakinta in sananne ne idan ko wanda ta hanyar da mahaifinsu ya tara dukiyar sun san haramtacciyar hanya ce haƙoƙin jama'a ne dukiyar al'umma ce ba su san yadda za su yi su mai da ita ba to su sadaukar da ita ga talakawa da miskinai idan ɓarawon gwamnati ne shi kenan dama talakawa ana cikin yanayi ana jin jiki to shi kenan sai su dawo su yi ta siyan kayan abinci ana alaji ya mutu Allah ya saka da alheri ‘ya'yansa sun yi gado na alheri ashe kuɗin ku ake dawo muku da shi ku ba ku sani ba da haka sai a dawo muku da shi a ta baku abinci ne a ta baku abubuwa na kuɗaɗe da sauransu su iyalan mamaci so suke su kubuta su rabu da ƙwallon mangwaro su huta da ƙuda ibn rushd aljad shi ma yayi wannan magana cewa fala yudayyibul malal haram ba fa yanda za a yi dukiyar haram ta zama tsaftatacciya wannan shine kauli da yake sahihi imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala shi ma ya ce wanda ya gaji dukiya bai san ta ina mahaifinsa ko uba ya gaji dukiya bai san ta inda ɗansa ko mace ta gaji dukiya bata san ta inda mijinta ya tara ba shin halal ne ko haram babu wata alama da za a iya ganewa to fa huwa halalun bi ijma'il ulama tunda ba a samu wannan ba shikenan kawai abinda za a kaddara ya tara dukiyarsa ta halastacciyar hanya da aka magada sai su tattara su raba wannan shine ijma'in malamai idan ku an san a ciki akwai ta wuta balbal kuma amma ana kokonto shin ta wuta balbal din guda wato nawa ne adadin ke adadin kudin wuta balbal din nawa ne a cikin wannan kudin da aka bar gado in an san adadin sai a fitar da wannan adadin a mayar wa masu haƙƙi haƙƙinsu in ba a san masu haƙƙin ba a sadaukar in ku ba a san gwargwadon ba to sai a yi ijtihadi sai su yi ijtihadi su ga cewa a iya bakin kokarin su dai bari su gani ko su raba dukiyar biyu suna ganin sun san harkokin mahaifinsu masu kyau da yawa saboda haka suna tunanin kamar ta halal din tafi yawa ko kuma sun san dukiyar haram ban tafi yawa ta halal din dama sun san matsayin babansu ko a kasuwa ko a inda yake sana'a da haka suna ganin halal din da wai ta wuce wannan adadin sai su ware wannan mikidarin rago kuma su yi kokarin tahalluli daga gare shi wannan mun ji maganar ulama'ul lajina su ma dai akan haka sannan mun tattauna wata mas'ala shin wanda ya mutu baya sallah za a ci gadansa baya sallah baya sallah uba ne baya sallah ƴaƴansa in ya mutu za su ci gadansa ɗa ne baya sallah amma fa ya tara dukiya mai tarin yawa babansa da sauran magada za su iya cin gadansa to mun tattauna shi ma cewa malamai suka ce duk wanda ya bar sallah ya zama kwata-kwata baya yi wannan kafiri ne wannan shi ne abinda malamai kwata-kwata baya sallah ba ma wai yana yin wani lokaci ya wani lokaci ya yi ko kuma baya akan lokaci sam baya yi to wannan sun ce ya kafurta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna bambancin mu da wanda ba mu ba sallah ce da haka in mutum yana so ya zama musulmi dole ya sallah in ko bai yi sallah ba to ya fita daga cikin musulmi ya koma ɗaya bangaren idan lam yatub tariku sala idan bai tuba ba har ya mutu yana matsayin tariku sala to ya mutu kafiri ya kuma fita daga musulunci da haka baya halatta a yi masa addu'a baya halatta ce Allah ya gafarta masa ko da an san cewa asalinsa musulmi ne ba wani kara da za ku yi wa iyalansa kawai an gane shi dai wanda aka yi wa rasuwa an mara rasuwa ka ce sori ba laifi ka ce masa sori an gane ko yawa ko kuma ka zo in kan za ka yi illa an tattaƙo minhum tuƙa in za ka yi taƙiya sai ka ce Allah ya ji kan musulmi shi yana ta murna yana ganin kama kaya addu'a kana Allah ya ji kan musulmi ai shi babansa ba musulmi ba ne da aka kace Allah ya ji kan musulmi shi kenan yana cewa amin Allah ya gafarta wa musulmi Allah ya kyautata ƙarshen mu shi kenan sai ka tafi haka ba za ka nema masa gafara ba ko rahama dan Allah ba zai gafarta masa ba dan ya mutu ba musulmi ba sannan baya halatta magadansa su ci gadansa in dai su musulmi ne saboda hadithin Usama bin Zaid annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yarithul muslimul kafira wala al kafirul muslima zamu tashi inda malai yake cewa hukumul istifadati min malil abi al-murabi ko qala al-muallif rahimahullah hukumul istifadati ina hukuncin amfani da min malil abil murabi ina hukuncin yin amfani da dukiyar uba amma fa ta riba ce mahaifinsa yana da kuɗi amma na riba ne shin shi ɗa ko mata za su iya cin kuɗin in an siyo abinci za su iya ci in an ba su sutura za su iya sawa in ya gina gida da kuɗin haram za su iya shiga in ya sai mota da kuɗin haram za a iya hawa motar ina hukuncin yin amfani da kuɗin da uba ya tara amma ta hanyar riba laisa ala auladil murabi ithmun babu wani laifi akan ƴaƴan mai tara kuɗi da riba idza akalu min malihir ribawil baht idan suka ci daga dukiyarsa ta riba tsantsa su wajibin su ya basu kamar yanzu mutum ne ya samo kuɗin haram kana sana'a ko kana kabu kabu kana kana adidi sau ka ɗauke shi ya kai biya ka kai haƙƙin ka ya baka da haka matarsa ya kawo mata abinci ta ci ita haƙƙin ta ya bata ƴaƴansa ya kawo musu abinci ya kawo musu sutura suka sa haƙƙin su ya ba su suka ci dan haka malamai suka ce babu wani laifi akan ƴaƴan wanda ya tara kuɗi da riba su ci daga wannan kuɗin ko da ku kuɗin riba zunzurutu duk kuɗin riba ne babu wani kuɗi mai kyau a ciki aw labisu minhu ko su sanya tufafi daga wannan kuɗin na riba aw safaru bihi ko su tafiye tafiyen su ya ba su kuɗi za su je makaranta ya ba su kuɗi su tafi makaranta ko za su je ziyara ko ya ba su kuɗi za su duk tafiye tafiye za su iya yi da wannan idza lam yujad lahum dariqun akhara idan ba su da wata hanyar ta daban yatakassabuna minhu da za su dinga samun abin tafiyar da rayuwarsu daga shi ba su da wata hanya yara ne kanana yan firamare ne ko yan junior secondary school ne mata da yawa maza da yawa kuma kudin haram kudin kudin riba ne yake ciyar da su haka ita ma matar ba ta da wata sana'a sai fa abin da ya kawo wa alaihim nushu walidihim amma fa wajibi ne su yi baban su nasiha bi dariqil lati yaghlibu ala dhannihim naf'uha ta hanyar da bisa zato mafi rinjaye suna ganin in sun bi ta wannan hanyar suka yi masa gargadi suka yi mai nasiha za ta yi amfani fa'iza ta yassara ɗurukun okura lil kasabi amma suna nan suna ta ƙoƙari na neman wasu hanyoyin na samun kuɗi wasu sana'o'in idan Allah ya yassare suka samu wasu hanyoyi da kuɗi ke shigo su na halal aulam ya hataju ila hadal mal ko kuma sun kai wani mataki da ba sa buƙatar wannan kuɗin fi daruri ya ci hayatihim cikin abin da ya zama na larura na rayuwarsu wajaba alaihim listigna wa anhu to wajibi ne su wadatu daga taba wannan dukiyar suna yara suka gama juniya har suka gama secondary school har sun zama baligai suka kama yan sana'o'i suna yi tun da sun san irin kuɗin da baban su yi kar su zamanto kar su shiga cikin wa mad'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa guziya bil haram da haka sai suka ce su kam sun daina cin abincin gidansu me yasa saboda sun gano dukiyar da babansu yake siyo abinci ya kawo da ita ya kawo ya ciyar da su da ita dukiya ce haramtacciya ta riba ce da dai sun ci saboda larura ba su isa su tsaya akan kafafuwansu ba dole su ci abin da ya kawo musu na larurar rayuwa amma abin da ba na larura ba kayan alatu kayan makulashe na rayuwa wanda ba dole ba duk su kaurace masa amma abinci dan ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'ama kaga dole su ci abinci dan haka babu laifi in an kawo abinci su ci ina fata an gane babu laifi su rufe tsiraicin su dan ba za su yawo tsirara ba babu laifi a biya musu kuɗin makaranta su je su yi karatu duk da wannan kuɗin amma suna gama makaranta ko suna gama jami'a suka samu ayyukan su shikenan sai su sun yi nasihar sun yi nasihar yaki sai su ja layi shikenan duk abin da ya kawo ba za su ci ba wajibi ne su wadatu in dai sun tsaya akan kafafuwansu sun samu wasu sana'o'in to dama can larura ce babin larura aka buɗa musu aka ce shi shiga cikin rumfan larura su ɗallaɓe amma fa in ruwa ya ɗauke su fito an gane babu wanda za a yi ruwa ya sako an ce ya laɓe kuma ruwa ya tsaya mai za ka tsaya a gurin larura ce rumfan larura suka shiga kuma yanzu larura ta kau sai su fita daga cikin rumfan larura su kama gabansu ina fata an fahimta قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه yake cewa idza kana maksabul walid haramun idan tsurwurci na uba haram haramun ne abinda uba ke sana'antawa ko sana'ar uba ko kasuwancin da uba yake ko hanyar da uba yake samun kuɗi haramtacciya ce kuɗi ne na haram shak uthaymin yake cewa fa innal wajiba nusuhu abinda yafi zama wajibi na farko a man nasiha Mm, su samu wasu salale da wasu maganganu masu daɗi da za su dinga gaya masa haɗarin abin da ake yi kuma su gaya masa cewa ya kai matakin da zai iya barin wannan ya wadatu da dukiyar halal kuma ga girma ga shekaru me zai je ya gaya wa Allah ba a san yaushe ta Allah za ta kasance ba su yi ta roƙonsa suna yin godo suna magiyar da ya daina wannan harkar ya tsarkake nemansa ya koma zuwa ga Allah su ci gaba da yi masa nasiha فإما أن تقوموا بنصحه بأنفسكم إن استطعتم إلى ذلك سبيلا كودي إن ذاكو إيا yana da saukin fahimta yana iya tsayawa ya saurare ku to in akwai damar haka ku tsaya ku da kanku ku yi wa mahaifinku nasiha ku ceci rayuwarsa ku kwace shi daga azabar Allah dan ba zai iya da ita ba to ku yi iya bakin kokarin ku akan haka ba za ka so a ce ranar tashin alkiyama makomar mahaifinka ta zama wuta ba ba za ka so a ce makomar giyaci maka a ce a ƙarshe kuma rabuwa za ka yi kai ka tafi wani gurin ita tana wani gurin daban da haka sai ka yi iya bakin kokari ka yi haka aw tasta'inu bi ahli ilm ko kuma ku nemi taimakon malamai ma'abuta ilimi mimman yumkinuhum iqna'uhu daga waɗanda za su iya gamsar da shi sun iya bayani za su suna da usulubi mai kyau hakim suna da daɗin lafazi sun iya wa'azantarwa mai wato wa'azi mai shiga jiki mai ratsa jiki to sai ku samu wannan malamin ko wayannan malaman ku gaya musu cewa ga halin da mahaifinku yake ciki ko nasiha ku taƙi fa'ida ko in kun faɗa ba zai karɓa ba amma malamcin da yana neman fitawarka ko yana zuwa gurin karatunka ko yana zuwa masallaci yana bin ka sallah to malam muna ganin da Allah a taimaka a taimake shi a taimake mu a yi masa nasiha a gamsar da shi da dalilai da hujjoji na haɗarin wannan kuɗi da yake tarawa ta hanyar riba aw bi ashabihi ko abokansa in akwai abokansa mutanen kirki wanda ba sa wannan kwaɗan ba sa wannan kwama calar da dukiya to wannan sai a same su da Allah muna so a samu abba dai a yi masa magana kun dai ba sai mun gaya muku ba kun san irin hanyoyin da yake bi ba irin hanyoyin ku bane duk sai a yi kokari a yi taron dangi ko su ƴaƴan su da kansu ko su jawo su malamai da suke ganin za magana su za ta iya tasiri ko su sanar da wasu abokansa na kusa wayanda magana su yana jin magana su su yi masa nasiha la'allahum yuqni'unahu mai yiwa in sa'anninsa ne abokansa su gamsar da shi hatta ya tajannaba hadha al-kasb al-haram hadde a waye gari ya nisanci wannan tsururucin wannan neman na haram fa idza lam yatayassar zalika idan duk hakan ya kiyiwa su su yi masa nasihar abin ya an ki samun yanayi da zai bayu zuwa ga haka an malamai sun shigo abin ya ci tira abokai duk an sanar da su hanyar ta kiyuwa falakum an ta'kulu bi qadaril haja to yanzu ya za ku yi ya halatta ku ci da abin da ya kawo gwargwadon bukata maganar ka ci kai hani'an bai taso ba gwargwadon bukata aka ce kana jin dadin abincin amma kana tuno wannan kana jin dacin abincin duk da yana da dadi kana jin ba dadi in ba dan larura ba aka ce mutum da ka san haramtattun kuɗi ne kana gina tsokarka kana gina jinin jikinka kana gina kasusuwanka da bargonka da dukiyar haram ka dinga jin ba daɗi da haka da kaji cikinka ya ɗan ɗaga ka kori yunwa sai ka tashi shi ne gwargwadon bukata in aka ce larura abinda ake nufi kenan ka kawar da yunwa yadda za ka iya rayuwa ba za ka mutu ba ina fata an gane a ganka ga ka gidanku gidanku akwai wadata amma a dinga ganin kayan ka yanke da digaggu ne har sai ka samu kai ya zama to kana da sai ko da wani dan leburanci ne wani dan dinki ka koya wata sana'a da zaka dan dinga tara kudin ka a ganka da yadi mai sauki mai arha duk da yan uwanka kila ko kuma shi mahaifin naku an san babban mutum ne yana sa kaya masu tsada yana kashe kuɗi wa iyalinsa amma a ganka wani daban kai hakan yafi maka son ka haɗu da Allah lafiya yafi maka son an gane ko zama lafiya ya fi zama falakum an ta'kulu bi qadaril haja to za ku iya ci gwargwadon bukata wala ithma alaikum fi hadhihi hala a irin wannan halin babu laifi akan ku yanzu mace tana gida ina za ta iya ci da kanta dama ko da yaushe ita kallon ce alal nas in ma dai iyayenta su dauki nauyinta in ma mijinta ya dauki nauyinta in ma yayanta su dauki nauyinta ita kullu ko da yaushe dama a jingine take mudafun ilaihi ce ita ina fata an gane to kagan aka ce ga irin tsururucin mijinta ko babanta ya za ta yi lakin layan bagi an ta kuzo aksara min hajjatikum kaji magana ta fito ba sai dai kuma baya halatta bai dacewa ku ɗebi fiye da bukatar ku iya bukatar kawai iya nan za a tsaya le shubuhati fi jawazil akli saboda shubuhat da ke cikin halaccin ci mimman kasbuhu haramun daga wanda shi dukiyarsa yana nemo ta ne ta hanyar haram wannan magana ka koma cikin fatawal islamiyya jalladi na uku shafi na 452 wa idza matal walidul murabi to wannan fa yana raye ne ake ta wannan ta takurza cewa ku ci in ba in ma za ku iya wadatuwa ku daina ci ku daina sa kayan su ku daina kaza ku daina kaza in ko ba za ku iya wadatuwa ba to ku ci gaba da yin nasiha da neman hanyoyin da za a dakile wannan sana'a da yake yi sannan kuma ku dinga amfani da abin da ya kawo ko kuɗin da ya ba ku gwargwadon bukata to wa idza matal walidu almurabi idan uba mai tar mai cin kudin riba ko mai tara kudin riba ya mutu to ya za a yi da wannan kudin ribar kudin da ya tara wajaba ala warathatihi takhallusu min almal ribawi wajibi ne magada su tsantsance kansu daga dukiyar nan ta riba sai su je a basu tunda bankuna duk suna da irin wannan sai a basu mai ake ce abinan statement of account na tsawon shekaru da yawa duk bankuna suna da shi kuma suna rubuta interest da waye da waye duk a wannan form abin nan din nasu in suka yi printing duk za ga akwai to sai su zauna a samu a zauna komai tsawon lokacin a dinga cire ga kudin ruwa ga kudin ruwa ga kudin ruwa ga kudin ruwa da a ciccire iya kudin ruwan in suka cire ragowar kudin su ne halastattun kudi su za su raba shi za su raba gado wajibi ne su takhallusi daga dukiyar riba bi irja'ihi ta hanyar mayar da dukiyar ila ahlihi zuwa ga masu dukiyar in arabtumuhu in arafuhum in an san in kun san su an gane ko in sun san su abinda za su dan wata za ka ga ba ba riba bace irin ta bankuna abinda yake yi shine kawai in dai ka zo neman rance zai baka amma sai da ruwa ya gashi nan yana rubutawa abin nan ɗinsa ya ba wa nan miliyan ɗaya amma zai kawo mara nan da ƙarshen ainihin nuwamba zai kawo masa naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ya rubuta ya ba wa na rancen miliyan biyar zai kawo man miliyan shida da kaza ya ba wa na duk ya rubuta to duk ire-iren wannan tun da an yi abin a rubuce sai ya faɗi ya mutu to duk wannan kuɗin ruwan da ya ɗaɗɗora wa waɗanda ya babbarance sai ku ware su gefe guda sai ku nemi masu su kuma yan musu in ku ba haka ba to matsalar da za ku samu shine za ku fada hadithin nan na abi huraira hadithi na goma hadithin imamu nawawi wanda imamu nawawi ya kawo shi a cikin arba'una nawawi wannan mutumin da sun mazakarar rajula yudilu safara ash'atha agbara yamuddu yadayhi ila sama ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa guziya bil haram babban sharrin da aka samu in da larura ta sa kun an gida ku da haram an tufatar da ku da haram an ciyar da ku haram kudin makaranta haram gida na haram abin hawan ku na haram to kuma yanzu kun zama baligai da za ku zama mutane kuma ku dora ku ci gaba ya mutu kuma ku ci gaba da cin kudin haram kenan to kaga wagu zai bil haram kenan kaga wagu zai bil haram kana yaro sannan ka kuma da girman ka ka dora manzo Allah ya ce fa anna yustajabu lahu so kake Allah ya fita daga cikin sha'aninka ne kana tsammanin za ka gama lafiya in Allah ya zare hannunsa daga cikin al'amarinka to da haka abin da ya kamata kenan wa illa fa alaihim at-takhallus minhu idan ba su san waɗanda aka dinga wannan yanzu misali in tunda harkoki ne na banki to yanzu ka je ka ce ka kaiwa banki wa ka kaiwa ja ya fado ne kuma ja zai dauke an gane takamaiman dawa dawa aka tara wannan kudin riban ba za ka iya sani ba kawai da ya dankare kudade saboda ana bashi interest ya tara kudinsa a banki kaza yana da kaza a banki kaza yana da miliyan kaza a banki kawai interest ne yake ta shigowa aka gaba aka iya sanin ya interest in ta ina ya shigo ta ina ya fita ba da sauransu to irin wannan in baka san waɗanda za ka mayarwa wannan interest din wanda dukiyarsa ce aka matsa aka ɗora masa ba to fa alaihim takhallus min wajibi ne dai su fa kubuta daga wannan kudin kar su bar wannan kudin fa ya ci gaba da yawo a cikin gidansu Allah zai kwashi albarka a cikin rayuwar gidan sai su yi takhallusi bi tawzi'ihi ta hanyar rabar da wannan kudin fi al-masarif al-amma wal khassa cikin abubuwan tasrifi abubuwan sarrafawa na jama'a gaba daya da kuma na ainihin wato khasa wato ayyuka na al'umma gaba daya da kuma wasu ayyuka na keɓantattu haka za a yi kawai shi kenan duk inda suke bukatar bohol bohol kawai kuje ku ta haka musu an gane ko duk inda suke bukatar lambatu da kwalabace aje a tona musu duk inda suke bukatar abu kaza aje suna bukatar abu kaza aje ai ta har sai wannan kudin ya kare fa in ta'assara alaihim tahdidul mablagar ribawi mablagar ribawi idan su iya tantance gwargwadon kudin ribar fi mali walidihim a dukiyar mahaifinsu ya gagara ba za su iya sani ba ba a bankuna ya dinga harkar riban ballantana a karɓo statement of account kawai haka aka dinga maganar aka dinga harkar ribar an dinga yin ta ne ainihin wato locally kuma babu rubutu da haka ware iya kudin ribar zai muku wahala a matsayinku na magada to ya za a yi ƙasamuhu nisfain to ga yanda za ku yi sai ku raba dukiyar gida biyu ya ban naira biliyan ɗaya sai a raba ta gida biyu an gane ko sai a ware nawa naira miliyan 500 ko sai a ware miliyan 500 a aji tana gefe miliyan 500 na gefe fa ya akhuzunan nisfa sai su dauke miliyan 500 wa yuwazzi'una nisfa al-akhar ragowar 500 din kuma duk su rabar da ita an gane ko ta rabar da ita kuma ba maganar la ba lada ake nema ba eh an eh da yawa amma kuma azabar Allah a shad ko kulnaru jahannama shaddu harra eh a gane ai dama wannan sai dai wanda ya samu imani wato imani ne wanda yake in ba mota imani ce ta tuko mutum ba ba zai iya ba ina gaya maka wannan zancen an gane an ce a cire dama dubu ɗari ya bare kuwa da dubu hamsin ai ba wani abu bane amma wayannan kuɗaɗen masu nauyi kam kamar yadda malam ya faɗa ai sai dai in motar imani ce ta tuko ku an gane ku wannan karatun ai ku ne bayan Allah da muke zaune da kuna amma waɗanda abin ya shafa an suka ji wannan karatun bana jin zai hau kansu ai ina fata an gane sai wanda sai tsananin rabu eh wa alaikum assalam
na Amerika ba ta ya kan kuma ga inda abin da ya kullo ne kenan na'am wanda aka yaba aka ba shi ya karba eh kuma ya kan ga asalin kuɗin nan haramtattun kuɗi ne ai shi ma ba za su halatta ba don sun shiga hannunsa ja ya haɗo ja ya ɗauke ne kawai kaga al'amarin da ya jagu ne ai gara tsaya gara gara laifin ya tsaya ya dakata haka ku an ciyar da ku kuma so kuke ku ciyar da jikokin ku haka kaga wannan generation wannan wannan family kuma zai zama ya gurbata
bara shekaru ba an wani ɗan siyasa a yi na'am a nan arewa eh jama'in sun sayi mutu wani basaraki ne na'am ya aka ba shi gadon sa ya bai karba saboda ya san kuɗin wa'anda iri ne ya kan karba ba So, kaga ya huta eh kaga ya huta ko na'am ba shi yayi ba amma ya san kudin na haram ne yayi in ka- in ana yin haka kaga kenan an ce a ci gaba da tara kudin haram kenan ai ta ko da shi shari'a so take ta hana laifi yanzu aka ce shi ba ruwansa ai ba shi ya tara ba to ya ci gaba da ci kaga duk wayanda suka suke tara su ci gaba da ci kenan amma in aka fahimci a ƙarshe dai kudin nan dai haram sunanta haram ba za ta canzu ba ai magana duk da muke yi kenan yawa maganan muke yi in an gane har da gwargwadon da aka fahimta har ma mun faɗa a baya cewa malamai sun ce in ma ba a san gwargwadon ba a raba biyu an gane ko a watsar da rabi ko kuma a- abin nan a yi- a yi tauzi'in rabi rabi kuma sai su ci gado ina fata an gane to a kuma ba ku ɗauki karatun ba ko me kuke nufi a ba za mu maimaita ba ai karatu ya fito ni na isar da sako insha Allah wa alaikum salam karatun da naga ya danyi nauyi na'am ko ko biliyan ɗayan da na ambata ce duk misali ne ai na bayar na'am na'am yawwa ga ga mala ya fito da wani fikihu a saurara ya fito da wani fiƙo cewa to sauran magada suka ce su samun ba su yadda da wannan bayanin ba aka raba to shi in an bashi zai iya raba nasa biyu ya rike rabi ragowar ya abin da na ce wannan ma hanya ce ta takallusi kaga shi ya fita kaga shi ya ɗabbaka wannan karatun namu shi da aka bashi rabon yan uwan suka ce su ba su san wannan zancen ba da aka ba ruwansu kawai tunda dai an bar gado an ban musu gado to shi tunda yana da imani da tarbiya kuma yana son ya haɗu da Allah lafiya sai ya ga to shi nasa rabon da aka bashi sai ya raba biyu sai ya tauzi'in rabin sai ya rike rabi kaga ya samu takhallusin da ake bukata dama abin da ake so takhallusin ake so Mm. na'am na'am mutum ya mutu ya bar bashi a ce za a biya masa Na'am.
Za su ce wai ai bai kun biya bane ne ta biya da hannu saboda shi ne da ba wadansu magana su na'am to ai abinda muka faɗa ina jin baka zo ba wancan satin shi sa kai tambayar yawwa da kana nan mun ma mun yi wannan kuma ɗazu ma da na ɗan yi muraji a karatun satin da ya wuce mun taɓa nan ko yawa mun magana cewa idan mutum ah, dama ai ba wajibi ba ne magada su biya wa mutum bashi abinda aka ce wajibi a cikin dukiyarsa kan araba gado ai kan araba gado dai tasa ce ko ai sai an raba ne kowa ya zama ta zama tasa to kan araba dama ai ka'idar musulunci shine abubuwa guda uku zuwa hudu ake yi in mutum ya mutu na farko shine abin da ya shafi shirya shi da binne shi da sauransu wannan duk halhalin da za a yi in ba wani ne ya ce ya sadaukar a kudinsa a yi ba a cikin dukiyar mawacin nan za a dauka a yi to bayan an yi wannan sannan za a biya man bashi bayan an biya bashi in yayi wasiya za a zartar da ɗaya bisa uku in an yi wannan ragowar sannan fa magada suke da magana sai kuma a kai a na hudu to shine abin da yayi saura bayan an cire funeral expenses bayan an cire bashi bayan an cire wasiya to su shikenan shine nasu to kaga inda wannan zancen su ce ma wai bai san wai me yasa bai biya wa kansa ba to ai su har yanzu bai zama nasu ba a ka'idar musulunci a to ai ba zancen yadda su ake magana ba Mag- shari'a za ta shigo ta ce lalle sun masu bin bashi za su iya shiga kotu su ce suna bin wannan mamacin kuɗi kuma sun zo sun gaya ga takaddu ga shaidu kuma sun nemi magadan nan yan iyayen eh, iyalansa su biya su sun ki biya kawo kotu ce ta san wannan karatun da don hakan za a gu- za su gurfana a gaban kotu cewa to ba za ma a raba gadon ba sai an biya mu bashi yawwa shi da shari'a na ba ta an gane su'ila shekul islam ibn taimiyya an tambayi shekul islam ibn taimiyya rahmatullahi alai an rajulin murabin mutum ne mai cin riba ko mai tara kudin riba khallafa malan sai ya mutu ya bar kudi wa waladan ya baɗa wa huwa ya alamu bi halihi kuma ɗan ya san halin da babansa ya bi wajen tara kudin fa hal yakunu malu halalan lil walad bil mirath am la tambayar da aka yi wa shekul islam shin wannan dukiyar za ta iya zama halar halas a wajen wa- wato ga wannan ɗan ta hanyar gado ko ba za ta halatta ba faja ba shekul islam ya ba da amsa ce ammal qadarul ladhi ya'lamul waladu gwargwadon abin da ɗan ya san annahu riban shine na riba fa yukhrij gulalle ya fitar da shi daga cikin kuɗin imma an ya ruddahu ila ashabihi ko dai ya mayar da wannan kuɗin zuwa ga masu kuɗin in amkana in zai yiwu wa illa in ku ba zai yi ba ila bai san suwaye ba ta saddaka bihi wannan gwargwadon da ya cire sai ya sadaka da shi kamar yadda muka ambata ɗazu in ya je banki aka bai statement din sai ya cire kuɗin ruwan wal baqi la yahrumu alai rago ko ba sa har- ba sa haramta a gare shi ragowar halan ne ya ɗauka a matsayin gado lakin na qadaral mushtabaha sai dai kuma in akwai wani gwargwado na shubuha ya iya war bai iya sanin haƙiƙanin kuɗin ba ma'ana kenan akwai wasu sh- na shubuha ko kuma gwargwadon wanda ya zama na shubuha na rikici a cikin kudin yustahabbu lahu tarku to an so ya bar shi shi ma ya hakura da shi an gane ya san yana da yaƙini cewa rabin kudin kudin ruwa ne kudin kudin riba ne sannan akwai ɗaya rabin akwai kamar ɗigo biyar cikin ɗari na wannan rabin yana kokonto shi ma ko su ma suna cikin nan ko kuma suna cikin can to an so a inda ya samu kansa cikin irin wannan an so shi ma ya haƙura da wannan tun da an samu shubuha a kai an gane ko? idan lam yajib sarfuhu fi qada idainin kenan kaga baya wajaba a sarrafa irin wannan kudin wajen biyan bashi aw nafaqati iyalin ko ciyar da iyalai wa in kana al-abu qabadahu bil mu'amalatir ribawiyya idan uba ya karbi irin waɗannan kuɗaɗen ne ta hanyar mu'amaloli daban-daban da yayi na riba allati yurakhisu fiha ba'dul ulama irin ribar da ba mai tsanani ba wadda wasu daga cikin malaman fiqh sun yi sassauci akan irin wannan ribar jaza lil warith lintifa'u bihi to irin wannan ya halatta magada su yi amfani da irin wannan ‘yan riba ce wadda take ana taba ba tsakanin malamai akwai ko wato saɓani wasu suna ganin riba ce wasu suna ganin ba riba ba ce ko kuma wasu suna ganin riba ce mai tsanani wasu suna ganin riba ce wadda take ba mai tsanani ba to irin wannan wanda aka samu wasu malaman sun sassauci a kai to magada za su iya amfani da wannan wa in ikhtalata al-halalu bil haram idan halattar gunsume da haram ta haɗe ta cakuɗe waje hila ƙadara kullum min huma magaji ya rasa ya jahilci ya kasa gane gwargwadon kowanne daga ciki nawa ne na halal ɗin nawa ne na haram ja'ala zalika nisfain duk sanda aka samu wannan ya raba kuɗin gida biyu kawai in ji shekul islam ibn taimiyya ya ce kawai sai ya raba kuɗin gida biyu rabi ya amfani da shi rabi kuma ya yi takhallusi da shi ka koma cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 29 shafi na 307 ga wata qadiya bana abu hubaitan babansa ne ya gina gida bil qardir ribawi da rancen banki mai ruwa ya karbo kudin banki da ruwa akai yazo ya gina gida ya sai fili ya gina gida wa yuridu an yumallikahu lahu kuma yake so ya mallaka wa dan wannan gidan kuma ga aurensa ya kusa famal hukumu to menene hukuncin wannan gidan da aka kudin dai daga banki aka ranto su kudin ruwa ne da kudin riba a ciki an gane ko to tunda an bashi rance an bashi naira miliyan goma ko miliyan ashirin rance da kudin ruwa kaza interest da ya zo kawai sai gina gida sai ya ba wa ɗansa gidan to ina hukuncin halaccin wannan gidan alwajibu ala hadhal abi na farko abin da yake wajibi akan wannan uban an ya tuba ila Allah ta'ala ya tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki min hadha dhanbil azim daga aikata wannan zunubi mai girma da yayi na karba kudin banki wanda kuma ya san akwai kudin ruwa a ciki wala kharaja alaihi fil istimrari fi sadadi ma akhazahu wala haraja alaihi babu laifi a kansa fil istimrari fi sadadi ma akhazahu bil istimrar wato ya ci gaba da juya wannan kudin na hannunsa fi sadadi ma akhazahu wajen kokarin wato yin balancing da biyan abin da ya karba ma at tare da tuba wa in istata'a in ko zai iya an ya takhallasa min al-fa'idati ribawiyya ya tsame kansa ya fitar da kansa daga wannan interest din kudin ruwa da aka bashi walau bil hilati ko da ta hanyar dabara ne min gairi madarratin ba tare da cutuwa ba falyafa al zai iya aikata haka ina fata an gane ya riga ya karbi kudin ruwa ko ya riga ya sa kudin sa a banki ana ana bashi kudin ruwa idan shi ake bi shi ya karbi kudin to kaga yana biya ne a hankali sai ya kokari ya biya yana tare da tuba idan kuma shi ne ake bawa wannan to shi ma ya kokarin takhallusi daga wannan kudin koda ta hanyar dabara ne da wayo ba tare da yanda zai cutu ba in akwai wannan hanyar to sai ya aikata sannan wala wala haraja alai filin tifa'i bi sukunal bait shi dan fa ake magana sannan babu laifi akan dan yayi amfani ta hanyar zama a wannan gidan li'annahu mabaniyun bi malin malakahu milkan sahihan sabida gida ne wanda aka gina shi da dukiyar da ya mallaka kuma mallaka ingantacciya wa alaihi ismun riba kawai laifin riban ne a kansa ai an bashi miliyan goma wani ayran ce aka bashi ai wannan shi kaga bai da matsala yanzu ya biya miliyan goma ba kudi ya mallake su dama kudi ya sun zama halal ba ai wannan interest din anan matsala take wannan riba ita ce matsala to yanzu gida kam ya zama gida kuma mallakar wanda aka ba ko mallakar shi wanda ya karbi kudin ruwa amma zunubin ribar tana nan a kansa kenan in mun fahimta yanzu ya dauki dan ya dauki gidan da ya gina da kudin riba sai ya ba wa dan yanzu kaga ya halatta dan ya karba kenan ya halatta kuma ya zauna dalili saboda asalin kudin su mallaka ce ga shi wanda ya gina gidan ribar ita ce laifin yanzu laifin shi zai dinga tuba daga laifin da ya aikata na wannan riba da ya ci wala haraja ala abna'ihi fi sukuna aidan haka kuma babu laifi ƴaƴansa ko ɗansa da ya ba su ma su zauna a cikin wannan gidan babu laifi kun fahimta bambancin ko saboda abin da yake faruwa kamar yadda na faɗa idan kuɗin ya sa naira miliyan goma ya sa a ciki ake bashi kuɗin ruwa ai dama asalin kuɗinsa ne wannan kuɗin ruwan da aka dinga ɗora masa ai shine laifin to yanzu sai tuba zuwa ga Allah bisa wannan kuɗin ruwa da aka dinga kakkara masa amma asalin kuɗin da ya gina gida ai hal- halaliyarsa ne wannan kuɗaɗe ne ingantattu to a irin wannan yanayin babu laifi shi ya zauna a gidan da ya gina ta irin wannan sigar ko kuma ɗansa da ya bawa wannan gidan ya zauna a ciki walahu an yabi a hadal bait au yu'ajjirahu kuma yana da damar ya siyar da wannan gidan au yu'ajjirahu ko ya bada shi haya au ya habahu ko ya kyautar da shi li ahadin min abna'ihi ga wani daga cikin 'ya'yansa au li gairihim ko wasunsu li anna man iqtarada bir riba domin duk wanda ya karbi bashi da ruwa faqad waqa'a fil haramil azim lalle ya fada cikin haramci kuma haramcin mai girma lakinnahu yamlikul mal sai dai ai yana mallakar dukiyar wa yajuzu lahu lintifa'u bihi to da haka yin amfani da wannan dukiyar tana iya halatta fi asahi qaulai al ulama cikin mafi inganci daga zantutukan malamai da suka yi guda biyu malamai sun yi zantuka guda biyu akan irin wannan matsala wasu sun ce a'a baya halatta wasu sun ce ya halatta to wanda suka ce ya halatta kaulin su yafi inganci wa qad su'ilatil lajnatu da'ima an tambaye malaman lajnatu da'ima na fatawa ar-rajulin game da hukuncin mutumin da iqtarada qardan ribawiyan ya karbi kudin wato rancen bashi na ruwa ko a banki ko kuma a'a ba a banki ba wa bana baitan ya gina gida fa hal ya hadimul baita to tun daga wannan maganar kudin ruwa ya shigo shin rushe gidan zai yi amma za ya fa'alu ko kuma ya zai yi kuɗi kam lalle kam kuɗi ne wanda suke na kuɗin rance aka bashi bashi da ruwa irin kuɗin banki ya karɓa ya zo ya gina gida to yanzu shin zai rushe gidan ne ko ya zai fa ajabatin lajina manyan malaman lajinatul da'ima sai suka bada fatawa suka ce idza kana alwaqi'u kama zakarta idan waqi'in al'amar ma'ana in yanda abun ya afku haka ne yanda ka faɗa fama hasala minka min alqardi bi hadhihi alkayfiyya haramun abin da ka karɓa na rance da irin wannan sigar irin wannan yanayin haramun ne li'annahu riban saboda ka san bashi ne aka baka da riba wa alayka tawbatu wal istighfar malaman lajina suka ce wajibi ne mutum ya istighfari ya tuba min zalika daga abin da ya aikata wan nadamu ala ma waqa minka ka kuma yi dan da na sani akan abin da ya faru daga gare ka na laifi wala azmu ala adamil audati ila mithli sannan ka kudurci niyyar ba za ka sake maimaita irin wannan ba amma manzilu amma shi gidan tunda ka riga ka gina allazi banaita wanda ka gina fala ta hadimhu kar ka rusa shi balin tafi bihi bisukuna ka iya amfani da gidanka dan ka zauna a ciki au gairiha ko kuma ainihin wato wani haka wani zaman kenan ko ka bada shi haya ko ka bada shi kyauta kamar yadda muka ambata wa narju an yaghfira Allahu laka ma farada minka muna kuma fatan Allah ya gafarta ko zai gafarta maka sakacin da aka samu daga gare ka na karbar bashi da ruwa wannan shine fatawar ainihin wato fatawar lajina ad-da'ima na fatan gare idza ihtaja al-abu lil mali idan uba ya bukaci kuɗi fahal ya akhudhu min malibnihi almuharrami likasbihi amma baban ɗansa yana sai da kayan maye dila ne na kayan kwaya da shaye da kayan tambele to sai baban ya shiga cikin matsi ya shiga cikin bukata shin zai iya karɓar kuɗin ɗansa wanda ya san ta haramtacciyar hanya ɗan yake samu idza kana al-abu muhtajan li hadha al-mal in har uban ya kasance mabukaci ne da wannan dukiya in aka ce bukata dai kun sani abin da ya zama labudda min yana cikin bukata game da wannan kuɗi fala haraj alaihi fil akhdh minhu to babu laifi ba abinci kun ba shi da yanda zai sai abinci kuma ba yanda zai ya samu wanda zai samu zai bashi korance ko wani abu mai kama da haka amma ga ɗansa da kuɗi amma ya san kuɗin ba masu kyau bane to anan malamai suka ce babu laifi fil akhazi bi qadril haja ya karbi gwargwadon bukata a hannun dan idan naira dubu biyar ta wadatar ya zo ya kira shi ya ce ba mu dubu biyar an gane kar ya ga kuma gangara ya ce an buɗa mawa wannan ƙofar ya ce kawo dubu goma a iya bukatar dubu biyar ce to dubu biyar zai karba wato duk waɗannan ana kissimawa an mayar da hukuncin nan fa zuwa babin darura ad-darurat tubihul mahdhurat ina fata an gane akwai ka'idar famanit turra ghayra bagin wala adin fala ithma alai duk karkashin larurar da za ta sa mutum ya ci mushe to irin wannan larurar fa ake bara yana ita ce bukatar da ake magana larurar da lallai a ce mutum ya makare wani abu ya makare shi an rasa abin da za a bashi na ruwa ko abin da ya kora wannan makarar ta wuce kuma yana nema ya mutu sai gulda a gefe sai a bashi kwalba golden na ya kora kora don wannan makarar amma in ya kora ta wuce kuma ba zai kara ba an gane kaga dai amma bukata larura ce to shi babu larura yana nan har yanzu shari'ar musulunci ba ba ba, ba shari'a bace wadda take babu babu hikima babu azanci a cikin ta wayayyen addini ne addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kidahumin addini bane yana la'akari da yanayi akwai yanayin da in an shiga sai a dan bude kofa shi yasa lokacin da aka shiga wani matsanancin hali lokacin sayyidina Umar kaga yayi suspending din yanke hannun barawo saboda an lura duk wanda ya je sai a ga ya sato buredi ai ka san duk wanda ya saci buredi yunwa yake ji ina fata an gane to saboda haka duk wayannan ana kallon su a babin larura da haka tun daga uba ba abinci a gida kuma ba yanda zai samu abinci ba yanda zai ya samu rancen abin nan amma ga ɗansa ko ga wata yarsa amma fa sana'ar da take yi haramtacciya ce ko ɗan nan nasa haramtacciyar sana'a yake to babu laifi a babu larura ya karbi iya abin da zai kawar da larurar ba jin daɗi yake magana ba kawar da larura sannan kuma ma'anusihil ibni tare da yau ɗan nasiha bi taqwallahi yace ji tsoron Allah wa tarki ta'amul bil haram da rashin yin mu'amala da wato ta haram an gane ko yawa yace ni ma da ka gani haja ce matsananciyar bukata ce ta koro ni zuwa ga karɓar wannan kuɗa amma ka sani a baya aurwa na da kuɗin ka tunda nayi maka faɗa ka je ka ji amma yanzu larura ce ta sa na karɓa amma ka ji tsoron Allah ka canza sana'a an gane ko muna da lokaci mun ce uku hukumul akhadhi min malil walidi bighairi ilmihi hukumul akhadhi min malil walidi ina hukuncin dibar dukiyar uba bighairi ilmihi bai sani ba yanzu can mun ce uba zai iya shiga ya dumbuzu kudinka babu matsala to yanzu kai ma kana da damar ka ɗebi kudin mahaifinka ba tare da ya sani ba idza kana al abu la yunfiqu ala ibnihi idan uban matsolo ne mako ne an gane ko kankamo ne wajibin zama baya saukewa idan ya zama uba irin wannan ne kankamo ne in ba da gaske illa ko naka haƙƙin ne ya shiga illa ma dumta alaihi ka'ima la yunfiqu ala bunihi an nafaqatal wajibata alai baya ciyar da ƴaƴansa kuma ciyarwa da ta zama wajibi a kansa yara ne ba su kai a yayi su ba balaga su kai ba har yanzu suna karkashin kulawarsa suna karkashin ainihin wato haƙƙin su yana rataye da wuyarsa amma ciyar da su ciyarwa ta wajibi baya yi to wannan ta sa ƴaƴan in suka ga ya dan fita ko ya shiga ban daki sai su je su ɗebi kuɗi dan su je su yi bukatar da ya kamata shi ya yi musu ya ƙi musu ta larura ko ta wajibi falil waladil akhazu min malihi to ɗa an ba shi lasisi ya ɗiya ɗiban kuɗin babansa ma ya kafi shi gwargwadon yadda ya san zai ishe shi bil ma'arufi amma da abin da yake sananne a shari'a an san abin shari'a ta san me zai ishe ka in abinci ne an san gwargwadon abin da zai ishe ka in kuɗin makaranta ya biya ma an san kuɗin school fees ɗin nawa ne li izinin nabi sallallahu alaihi wasallam li hind binti utba saboda izinin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa hind binti utba hind binti utba wata mace ce cikin matan sahabbai kuma mijinta mawadaci ne balma mai mulki ne Abu Sufyan amma rajulun shahihun kamar yadda ta faɗa an gane ko an ta'khudha min mali zawjiha abi sufyan amma manzo Allah ya bata izini ce ta ɗebi dukiyar mijinta abu sufyan ma ya kafi ha gwargwadon abin da zai ishe ta wa waladaha da ɗanta ko ƴaƴanta bil ma'rufi gwargwadon abin da yake sananne a shari'a an san da ke da ƴaƴanki breakfast ɗinku kaza zai ishe ku da rana kaza zai ishe ku da daddare kaza zai ishe ku bil ma'ruf an riga an sani to sai yake ba da kuɗin da baya kaiwa sai ya ba da kuɗin da bai fi kashi ɗaya bisa uku ba ko rabin kuɗin ragowa kuma a ita kama kame to sai aka ɗan samu wata dama da ake ɗan ɗebowa a ƙara to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da ta zo ta tambaya annabi ya ce ki ɗiba daga dukiyarsa gwargwadon abin da zai ishe ki ishe yayanki amma ki ji tsoron Allah bil ma'ruf ka'idar da annabi in kika ba bil ma'ruf ba to Allah zai kama ka ko ya kama ki da abin da ya wuce ma'ruf din nan wannan hadithin imam al-bukhari ya ruwaito shi hadithi na 5364 imam muslim hadithi na 1714 fa idza kana akhdhuhu akthara min hajati amma idan da ya ɗebi fiye da bukatarsa aw kana waliduhu ghayra mumtani'in anin nafaqati alayhi ko kuma babansa baya kin ciyar da shi duk abin da ya kamata da uba da uba yayi wa da yana yi masa babu yunwa ta tare da shi babu kishirwa ba tsiraici yana biya mu kudin makaranta yana kai shi asibiti biya mu kudin magani in bashi da lafiya duk abin da yake na wajibai yana yi to idan uba irin wannan ne wanda yake tsaye a gidansa fayalzamuhu raddu ma akhadha tilas ne ya mayar da abin da ya dauka yanzu in ya dauki abin babansa to bai halatta ba a wisti bahuhu ko kuma ya nemi babansa ya yafe masa ya je ya gaya wa babansa cewa ya yi masa ta'adi ya dinga ɗaukan kuɗinsa ba tare da ya sani ba da haka yanzu ya ji wa'azi da haka yana sanda Allah ya yafe masa in ku ba haka ba akwai wannan matsalar wa dalabul afwi minhu da neman ya yi masa afuwa su ila ulama'ul lajina na tsallake wani abu to lokacin ya cika to insha Allah sai mu tashi su ila ulama'ul lajina insha Allah to abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin amin a wanda ya balaga kuma ai eh ai ba mu karasa karatun ba ai zai mana tafsili a can gaba an gane ko eh